ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau kwanan wata 25 ga watan jumada al'ula shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin mai ƙayatul insani min aljinni wa shaitan wallafar ashek wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta bakwai daga cikin madakhil shaitan yau kuma za mu tashi gaba ta takwas insha Allah ta'ala malai ce abu na takwas daga cikin madakhil shaitan shine hubbul madhi daga cikin abubuwan da shaitan kan yi amfani da su wajen lalata zukatan yan adam da jefa su cikin ramin halaka shine hubbul madahi san yabo ya kasance mutum ɗabi'arsa ce yana san a rinka yaba shi duk abin da yayi sawa'un na duniya ne ko na lahira yana so mutane su rinka yabawa suna cewa kai daidai kai ne kaza da sauransu to wannan na ɗaya daga cikin abin da ke jefa mutum cikin ramin da bai ankara ba malaice ilam akhil muslim ka sani ya kai dan uwa musulmi annaka idza ahbabta almadha hakika kai duk yayin da ya kasance dabi'ar ka ce idan kai abu sai an yaba ka kana so a rinka yaba abin da kake yi na alkhairi yace faqad dakhala alayka ash-shaytanu min babil ujubi to ka sani shaytan ya shigo maka ta kofar jiji da kai ma'ana shi san yabo abin da yake jefa mutum shine jiji da kai abin da ake nufi da al-ujubu shine mutum ya rinka jin wani abu da ya yi mai kyau a ya rinka ji lallai ya kamata a rinka yaba masa a kansa shi na daban ne akan wannan abu shi ne al'uju mutum ya rinka ji da kansa akan wani abu da yake yi na alkhairi ko ta baiwa ko ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa duk lokacin da mutum yake da ɗabi'a ta san yabo to shedan ya buɗe masa babbar ƙofa ta shiga cikin ɗakin jiji da kai wa huwa da'un muhlikun mala yace shi ko jiji da kai wata irin cuta ce mai halakarwa hadha in kunta tumdahu bima fika mala yace wannan fa muna bayani ne akan idan an yabe ka ko ana yabanka ne akan abin da kake da shi ma'ana idan ma yabin da kake so ai maka ko kuma yabin da mutane suke maka abu ne da kake da shi sun ce mai gaskiya kana da gaskiya sun ce mai alƙawari kana da alƙawari sun ce mai kyauta kana da kyautar da gaske ne wannan a kansa muke bayani amma idan abinda ake banka a kansa ba ka da shi kuma kake so a biye ka a kansa ko kuma kake jin daɗin yaban da ake maka idan an maka to wannan shi babinsa daban ne za mu zo bayaninsa a gaba mala ya ce wa yumkinu takhallusu minhu bi an tatadhakkara umbaka wa dhunubaka mala ya ce babban abin da zai taimaka maka wajen rabuwa da kubuta daga shi wannan ɗabi'a ta sanyabo shi ne ka rinka tuna aibobinka da zunubanka e ka rinka tuna zunubanka da aibobinka dukkaninmu duk ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya halice mu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara mu gaba ɗaya ce kullum ni adama khata'un ya ce dukkan ɗan adam gaba ɗaya mai kuskure ne dukkaninmu gaba ɗaya babu wanda ba shi da aibu babu wanda ba shi da kuskure na ce aibu a babin mu'amala ko a babin addini kowa sai ka samu naƙasu sai ka samu wata tawaya sai ka samu wata ƙofa ko rami a cikin ɗabi'unsa ko kuma a cikin mu'amalarsa ko a cikin addininsa babu wanda yake ya cika ɗari bisa ɗari babu shi a cikin kowa ya kalli kansa wani za ka ga a ɓangaren ibada kai sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya yi sare maka karatun alƙur'ani baya halar da kai idan mutum ya zo na sai karanta izu goma amma aka zo baban salloli na nafilfilu da sauran sai ga mutum zero ne a wajen ba ruwansa da su wani sai kaga shi in azumin nafila ne ake bayani akan sa to alhamdulillah duk azumin litinin da alamus baya wuce shi amma aka zo bayani akan karatun alqur'ani ko kiyamul layli shi kuma baya daga nan wani kuma shi kiyamul laylin Allah ya bashi amma kuma can bangaren bayani yan uwa ba haka bane kowa zaka ga akwai inda Allah madaukakin sarki yake sare masa haka in mu'amala ce ta yau da kullun shi ma haka zaka ga kowa akwai inda yake da matsala eh wani sai kaga shi yana da kokarin yin abu kaza amma abu kaza kuma ya gagare shi wani yana da kokarin yin abu kaza wani abu kaza ya gagare shi duk haka muke to duk lokacin da kake gani cewa kai wani abin da ya kamata a yaba maka to sai ka rinka tuno laifuffukan ka da zunuban ka eh shin waɗannan laifuffukan da kai a baya wanda kai ka san da su shin kana da tabbacin ma Allah ya yafe maka shin kana da tabbacin idan ka je lahira ba za su kawo maka matsala ba wajen shiga ka aljanna ko wajen wajen hisabin ka to idan har ka san haka ne menene kuma na san yabo yabo mai zai maka e gyara ya kamata ka rinka yi ba san yabo ba to malai ce kullun abin da ya kamata ba rinka yi kenan ba rinka tuna zinuban mu da aibubukan mu zai taimaka mana wajen yabo da rashin yabo ya daina damun ka kai kawai abin da kake nufa shine ka tsira malai ce fa ma min insani babu wanda daga cikin mutane illa walahu uyubun khafiya face sai ka samu yana da wasu aibobi a koyi kowane ne daga cikinmu sai ka samu yana da wasu aibobi na ɓoye wanda ba lalle ne a ce mutane sun san su ba eh kai ana kallon ka ga kanan alhamdulillah ta ko ina magi da gishiri ya ji mutane da yawa suna sha'awar ka suna sha'awa su zama kamar kai ka iya kaza ta bangaren addini ka iya kaza ta bangaren mu'amala ka iya kaza ta bangaren kaza wasu ma zo su sami kastewa na Allah ya sa in zama kamar kai ba haka bane amma kai ka je ka tambayi kanka idan ka zo na ka san abin da kake a ɓoye ka san aibobin da kake da shi a ɓoye wato duk sarautar mutum duk ilimin mutum duk mukamin mutum idan ka je ka samu wani daga cikin jama'a sai ka ja gaya maka wani aibinsa haka ne ko ba haka bane wallahi in ka je ka samu wani sai ya gaya maka aibinsa duk yadda mutum yake a duniya ne yadda kake ganin sa kai wani alhamdulillah in ka je ka samu wani a gefe sai ce kai Allah ya rabu da shi ba shi ne mai kaza da kaza ba ba haka bane sai ya gaya maka aibinsa to haka muke gaba daya shi sa an ka ce wai ba za ka zauna da mutumin da yake aibi ba to kamar abin da kake sa ba ka zauna da kowa a duniya ba kenan eh sai dai ka koma gefe ka tashi sama kai ba a sama ba kai ba a ƙasa ba eh kalmu Allah kenan ko ko kuma ka koma can cikin daji ka rayu kai da dabbobi amma indai dan adam ne mutum al insanu da Allah madaukakin sarki ya faɗa to lalle yana da aibobi kala kala kala kala kowa da irin nasa sai dai zaka ga wasu wannan sun yawa sun fito kowa ya sani wannan sa kuma Allah madaukakin sarki ya taimake shi sun boye to wanda suke a koyen sai ya kokari ya tuba daga Allah madaukakin ya tuba ga Allah madaukakin sarki kuma ya kokarin gyara sai ya dena su wanda kuma suka fito na ta fili kowa sai to sai ya kokari shi kuma ya tuba wa Allah madaukakin sarki ya kuma dena su shi ma kama qala ahadu salihin li rajulin madahahu ɗaya daga ɗaya daga cikin magabata nagartattu salihan bayi yake gaya wani wanda ya yabe shi ya haɗe shi yake yabansa yake koɗa shi yake kuzuzuta shi sai ce masa law anna lidhunubi rihan yace wallahi law anna lidhunubi rihan inda a ce zinibi yana da ƙanshi ko wari da ake iya ji idan mutum ya zinibi a ce in mutum ya zinibi yadda idan mutum ya bayan gida za a ji warinsa a ce in mutum ya zinibi haka ake jin wari yace da haka al'amari yake yace mastata'a ahadun ay yaqtariba min yace wallahi ba wanda zai mu kusa da ni inda a ce zunubi yadda ana jin warin sa yace to babu wanda daga cikin mutane da yake kusantowa kusa da ni dan ni na san abin da nake yi shi kuma wancan zuwa yake ta yaban sai yake ta koda shi eh kaga ka san shi ya san kansa kenan ya san bai cancanci wannan yaban da ake masa ba saboda haka baya bukata baya so amma mutum a zagaye yake a dabaibe yake da abubuwa na aibu da rashin kyauta kuma ka zo ka yabe shi kuma ya ta jin daɗi yana kirgi da kayan ɗauko kuɗi ya baka wannan alama ce ta taɓewa yan uwa wallahi ko eh alama ce ta taɓewa Allah ya mana tsari mala yace amma idan kana almadahu bima laysa fika yace amma idan yaban da ake maka ma baka da shi ne to shine abin da nake muku isharar azu idan yaban da ake maka abu ne da baka cancance shi ba an ce maka mai gaskiya kai ba mai gaskiya bane an ce maka mai amana kai ba mai amana bane an ce maka mai kaza kai baka da wannan abu kuma ake banka a cikinsa kake jin daɗi malaita falfarku bi zalika jununu yace ka rinka jin daɗi lokacin da ake banka akan abin da baka da shi yace wannan nau'i ne na hauka ba ga bane saboda Allah ai akwai alamun motsin kai a zo ana yabanka ka yadda za ga wasu daga cikin mawaka su ne wa wasu daga cikin masarauta ko masu kuɗi haka ai ta yaban mutum akan abin da mutum shi ya san fa ba haka bane amma kuma mutum ya rinka jin daɗi a ransa ibarin mutum ya rinka jin wani daɗi a ransa har ya ɗauki kyauta ta bajinta ya ba wanda ya masa wannan yabo wani mai yaban kamar yadda na gaya muku wancan satin bai san ma wanda yake ban ba kwata-kwata kawai ya san mai kuɗi ne in ya yi shi zai ba shi kuɗi sai ya yi shi da abin da ya sani da abin da bai sani ba ya kuma kawai sai ya dau kyauta ya bashi malai ce to wannan ko shakka babu wani nau'i ne na hauka qala ba'dul hukama wani daga cikin masu hikima yake cewa man radiya ay yumdaha bima laysa fihi wanda duk ya yadda a yabe shi da abin da bashi da shi abin da bai cancance shi ba abin da ba nasa bane a yabe shi da shi kuma ya yadda da wannan yace faqad amkana as-sakhiru minhu to kamar ya tabbatar da mai masa izgili akan sa ne kamar ya yadda da wani ne ya zo ya ajiye shi a ga masa kawai ta masa izgili na jin daɗi don izgili ne wannan eh mutum makareci ne a zo a ce ana ce masa mai gaskiya ba haka bane mutum mace amana ne a zo ana ce masa amini kuma yana jin daɗi kawai wani izgili ake masa izgili ake masa kamar misali kuna magana da mutum ne ka faɗo ta magana ta rashin gaskiya ce sannu mai gaskiya me yake so wanda me yake maka izgili yake maka ce sannu mai gaskiya towa ne to mala irin waɗannan abubuwa haka haka izgili ne to kamar haka ake masa to amma shi bai sani ba miskini dadi yake ji yana farin ciki da wannan abin da ake gaya masa wa qala ibn al-muqaffa wal malami ibn al-muqaffa yake cewa qabilul madahi kamadihi nafsuhu mutumin da yake karbar yabo duk yaban da za a masa ya karba yace kamadihi nafsuhu kamar kamar mutumin kamar mutum da yake ban kansa da kansa mutumin da yake son yabo ko da yaushe shi abin da yake so kawai a yabe shi a kuzuzuta shi a faɗi wani abin da ya yi to irin wannan kamar mutum daidai yake da mutumin da zai buɗe baki ya rinka yaban kansa da kansa amma ga wuri kenan wasa kanka da kanka wa qad qila wani mawaki yake cewa wa ma sharfun an yamdaha al mar'u nafsahu walakin a'malan tuzam wa tumdahu yace ba girma bane ba kima bace ba mutunci bane ayyam dahal mar'u nafsuhu mutun ya zauna ya teban kansa da kansa eh mutun ya teban kansa da kansa yace walakinna amalan sai dai ayyuka ne da kowa yake aikatawa masu kyau da marasa kyau to zammu ta hanyar aikin ka ne za a zarge ka idan kai abinda ba daidai ba watum da ta hanyar aikin ka ne kuma za a yabe ka idan kai aikin da yake daidai kowa aikin sa ake kallo a yabe shi ko a ko a kushe shi amma kai ka zauna da kanka kai ta cewa ni ne mai kaza ni wallahi ba alfahari ba kaza da kaza to menene in ba alfahari ba wai sai mutum ya ce ba alfahari kaza wani wayo da Allah wai ba alfahari ba kuma sai ya zuzu ta kansa alfahari ne mana yabo ne mana sai ka bari wasu su faɗa idan yaban kake so sai ka bari wasu su faɗa kuma an za su faɗa su ɗin ma ba a gaban idan ka ba su je bayan idan ka su faɗa eh shi ma ba ba daidai bane uwa ma a zo gaban mutum ai ta yabansa ai ta cewa wani kai ne mai kaza wallahi ba daidai bane yana ana sawa mutum jiji da kai da girman kai kwarai da gaske ba daidai ba ne za mu zo mu ji hadisi a kanka insha Allah ta'ala malai cewa ma kullu hinin yasduqu almar'u dhannahu ba kowanne lokaci bane mutum yake gaskata zatansa abinda mutum ya raya a zuciyarsa kuma abin yake gaskata yace ba kowanne lokaci hakan yake tabbata ba wani lokaci kakan iya raya a zuciyarka kuma sai ya tabbata wani lokaci kuma a samu sabanin haka wala kullu ashabi tijarati yarbahu ba kuma kowanne dan kasuwa bane yake cin riba wani lokaci wani sai ci riba wani kuma ya yi mai ya faɗi haka rayuwar take wala kullu man tarzu li aibika hafizan ba kuma duk wanda kake fata bane game da aibinka yake kiyayewa wanda kake gani ya san aibinka ya kiyaye shi ba haka bane wani idan ya kiyaye wani me zai wani ban kadawa zai wala kullu man damma alwadi'ata yasluhu ba kuma dukkan wanda ya karba ajiya bane yake iya gyara ajiyan nan ya alkinta ta wani in ya karba ajiya lalata ta zai ko kuma ya cinye ma gaba daya wannan al'amarin haka yake malaci wa alam ka sani anna lil mada anna lil anna lil madahi afatun anna lil madahi afatun kafira malaci ka sani yake dan uwa lallai yabo yana da wasu cututtuka da suke haifarwa da wanda ake wa da yawa minha daga cikin abin da yabo yake haifarwa da mutane annahu yuhdithu kibran wa ijaban fil mamduhi yace yana haifarwa da wanda ake yabo jiji da kai da kuma girman kai duk lokacin da aka zo ake teban mutum a kansa to a lokacin fa yana ji kamar yafi kowa ne yana jin abin nan da ake faɗa kamar abin da ake faɗa ɗin duka da gaske ne kamar babu wani abu da yake da shi na aibu haka zuciyarsa ya ta rinka karanta masa yanzu duk abin da mutane suke kallo a kanka kawai shine abin da yake na alkhairi babu wani aibu da kake da shi shi sa ko da mutum yana da aibin zai irin wannan idan ana yawan yabansa ba zai rinka kokari yana gyarawa ba eh shi sa ɗaya daga wanda daga cikin magabata yake cewa shi wani lokaci ma suka ya fi masa tasiri saboda sama da yamo ya zo a soke shi ko a zarge shi akan wani abu yace ya fi masa tasiri saboda a ta yabansa yace idan aka soke shi babban abin da yake kallo shine shin abin da aka soke shi akai da gaske ne haka ne yana da shi idan yana da shi sai ya tsaya ya gyara kaga an taimake shi idan ko ba shi da shi shi kenan shi wanda ya suka yi shi da Allah eh Allah zai musu hisabi ranar tashin alkiyama amma yabo lokacin da ake banka galibi yabo koyi aibi yake dan mutumin da yake banka da wahala yake fito da aibubbukan ka kuma dan Allah kana da su ko baka da su kana da su eh to maimakon yabo ya kamata ya rinka binciko aibin kai ne maka nasiha akai ya rinka binciko aibin kai ne maka nasiha akai ta hanyar da ta kamata malaki cewa wa hadha muhlikul lil mamduhi wannan ko shakka babu abu ne kuma da zai halakar da shi wanda ake yaba yace fa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda yace qala sami annabiy sallallahu alaihi wa sallama yaji annabi kira da aminci قال يتي سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي إذا أمنتي سكار تبتا أغريش ياجي رجلا ونمتن يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال ياجي ونمتن ينا يبن ونمتن ينا كوتاش ينا كرزن تاش irin yaban da ya wuce gona da iyaka yana tafadar abubuwa akan sa annabi ya ji wani mutum yana faɗa wani abu akan wani mutum fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ahlaktu aw qata'tum zaharar rajuli yace kun halaka da dan uwanku ko kuma yace kun yanke bayan dan uwanku irin wannan yabo haka ba daidai bane ka zo gaban sa kana yaban sa irin wannan halaka shi kake kokarin yi ne ma kake ka yanke wuyansa annabi ya hana shi wannan abin da yake wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka suka fitar da shi wal lafdhu lil bukhari lafazan imam al bukhari ne faqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam malai ta hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bayyana annal madaha hakika shi yabo muhlikatun abu ne da yake halakarwa wa an abi bakar radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga abi bakar Allah ƙara masa yarda anna rajulan hakika wani mutum zukira inda nabi sallallahu alaihi wa sallam an ambace shi a wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa afna alaihi rajulun khairan sai wani mutum ya taya bansa ya ta koda shi ta yabansa da wasu abubuwa faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi ce wai haka ce kai canka qata'ata unuqa sahibika ce ai ka fille wuyan dan uwanka ka yanke wuyan dan uwanka yaqulu miraran annabi ya tamimi to wannan kalmar ce qata'ata unuqa sahibika qata'ata unuqa sahibika annabi ya tamimi to ka fille wuyan dan uwanka ka zo gaban mutum kai ta yabansa kai ta koda shi in kana ahadukum madihan akhahu la mahalata sai annabi ya babu wata kaida yace idan dole ne sai kai dan uwan naka ba makawa yayi abin da ya kamata a yaba masa na duk dan adam galibi idan aka yabe shi yana jin dadi ko baya jin dadi yana jin dadi to idan abu yayi abu yayi maka abin da lalle sai kai yabe shi to sai annabi yace ga yadda zaka faɗa fal yaqul sai mutun yace ahsabu ahsabu fulanan ina tsammanin wane kaza da kaza wallahu hasibuhu amma Allah madaukakin sarki shi yafi sanin cikin sa da bansa shine wallahu hasibu Allah shi yafi sanin sa bayan sa da gaban sa cikin sa da wajen sa Allah shi yafi sanin wannan wala uzaki ala Allah ahadan sannan sai ka ce kuma bana tsarkake wani game da Allah madaukakin sarki ba tsarkake shi nake nuna ba shi da laifi kwata kwata ba a'a wallahu a'lamu biman ittaqa Allah shi ne yafi sanin wanda yake mai tsoron Allah wannan ba a cikin karatun yake ba sai ka ce ahsibuhu kaza wa kaza ina tsammani wane lalle wani mutumin kirki ne ina wa wani kyakkyawan zato lalle wani mutumin kirki haka ake zato ba ka zo ka kalli wani ka ce wani dan aljanna wani dan kaza kai ka bashi aljanna eh tun daga duniya sai mutum ya kalli wani ce wani dan aljanna wani mai halin kaza wani mai kaza wani kaza wani kaza wannan ba daidai bane annabi ya ce in dole sai ka bi mutum sai ka faɗi sai ka faɗa haka in kana ya'lamu zalika min annabi ya ce sharɗin ma shine idan ka san abin da kake faɗa din yana da shi idan ka san abin daga shi akwai shi ɗin kenan amma idan babu shi ba to haramun ne don abin da kake faɗa ƙarya ne kuma ƙarya haramun ce ya haramun ne ka ɗinka faɗa abin da mutum ba shi da shi idan ka san yana da shi kuma ya zama dole sai ka yi beshin to sai ka faɗi wannan in bai zama dole ba kawai sai ka yi shiru a ci gaba da abin nan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malai to min afatil madhi daga cikin cututtuka da yabo suke jawo wanda ake yaba annahu yu'mil mamduha galibi yabo yana makantar da shi wanda ake yabo an uyubihi daga aibobinsa baya iya tuna ko ya hango aibobinsa don ya gyara alaita falash maru littaftishi anha baya ba zai zage dantse wajen ya binciko aibobin nasa don ya gyara su ba wa min afatihi aiban daga cikin cututtukan da yabo har yanzu yake jawo ma'abucinsa annal mamduha hakika shi wanda ake yaban ya zunnu nafsahu khairan ko da yaushe zai rinka zata wa kansa alkhairi cewa lalle alhamdulillah ai mu mun dace mutane suna teban mu a duniya eh ba mutane suna teban mu to alhamdulillah sai rinka kallo kuma ba shi da wani abu na aibi wala yastahid fil iktsari min at-ta'ati ba zai dage wajen yawaita ayyukan da'a ba ولذلك يقول زياد بن أبي مسلم شيسا زياد بن أبي مسلم عليه رحمة الله يكتوى ma min ahadin babu wani daga cikin mutane ya smahu sana'an alaihi da zai ji yabo ana yin sa a kansa aw madhatan ko kuma ana kuzuzuta shi illa tara alahu shaytan face sai shaytan ya sa masa riya a cikin zuciyarsa duk lokacin da mutum ya je wani yana yabansa to shaytan zai rinka sa masa abubuwa na riya a cikin zuciyarsa ka kai wannan kimar ka kai wannan darajar ka kai kaza da sauransu wa qala ba'du salafi ɗaya daga cikin magabata yake cewa man fariha bi madhin faqad makkana ash-shaytanu min ay yadkhula fi batinihi wanda duk yayi farin ciki da wani yabo da ake masa to hakika ya bawa shaytan dama ya shiga cikin batininsa me batininsa shine abinda mutane ba sani ba nasa eh yanzu a zahirinsa mutane an fito an nuna cewa zahirinsa mai kyau ne komai eh mutumin kirki ne da kaza da kaza da kaza to sai dauka cewa tunda mutane suna kallon sa a matsayin mutumin kirki ai ba san badinin sa ba kenan saboda haka ba zai tsaya gyara badinin ba sai je abin da ba daidai ba kuma na daga cikin mafi yan uwa mun lura da wannan sosai na ɗaya daga cikin mafi munin hali na dan adam shine ya bayyana mu'amala mai kyau tsakaninsu da mutane in ya kuma bayan fage kuma yaudar Allah madaukakin sarki na ɗaya daga cikin abu mafi muni mutum ya nuna nagarta da salaha da duk abin da ake bukata tsakaninsa da mutane amma inda daga shi sai Allah ne kuma sai ya rinka yi wa Allah maɗaukakin sarki fito na fito ya rinka yi wa Allah maɗaukakin sarki jara a babu ruwansa ‘yan uwa duk wanda duk wanda wani ɗabi'a sai ce wannan akwai matsala e mu yi marmaza mu tuba mu daina irin waɗannan abubuwa to duk lokacin da ake yawan yaban mutum yana sawa ya manta da baɗininsa ko kuma ya yi watsi da baɗininsa saboda zahirinsa abinda yake gani mutane suna kallonsa a matsayin mutumin kirki malai cewa ƙala ba abuhun wani daga cikin magabata yake cewa idan ƙila laka idan aka ce da kai ni'imar rajulu anta ma dalla da mutum irinka aka ce maka ka fakana ahabu ilaika min ayyuqalu laka sai ka ji hakan yafi maka soyuwa sama da a ce maka bi isar rajuli anta tur da mutum irinka fa anta wallahi bi isar rajul yace to idan har ka ji haka a cikin ranka yace to wallahi mai bi kai mutum banzan ne duk lokacin da kaji kai ka ko da yaushe abin da yake nufi da wannan ko da yaushe kawai yaban kake so kake so ai duk wanda zai faɗi wani abu mara kyau akan ka ranka zai ɓaci a kansa zaka dugunzuma zaka ji kana jin haushin sa zaka kullace shi zaka yi bai kaza kawai kai me yabo kake so kawai ai bai ka sai to anya kai mutum kirkin ne kuwa kuma wannan magana ta sa akwai akwai akwai kanshin gaskiya a cikin ta sosai eh kai ka san babu yadda za a ya kasance a ce ka kubuta daga aibu to me yasa yadda ake cewa mutumin kirki ne kake jin kake jin daɗi idan aka faɗi wani abu na aibi akan ka me yasa ba ka je ka bincika ka gyara ba to wannan ɗabi'a mu ce galibi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu walidhalika qala Umar bin al-Khattab saboda haka ne sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yace iyyakum wal madaha ya ce a hirɗinku ne muku ka shaidi da ku rinƙa yaban mutane ko a rinƙa yabanku fa innahu zabbu ya ce wallahi wannan yanka ne ya ce yanka wuyan mutane kuke ko kuma yanka muku ya ake duk lokacin da kaje kai yabo ko kake so to ka ɗauka ka bar wuyanka kake yankawa da wuka wannan afsar ɗin ibn majah ya fitar da shi a marfu'an a cikin kitabul adab باب المدح لكن امام احمد يبتدى شيء اسكن مسند ده اسناد ده اسناد ده yake hasan isnadin sa ya zama hasan ne saboda akwai wani mutum a cikin sa mai suna ma'abadul juhani shi wannan ma'abadul juhani din ɗaya ne daga cikin wanda suka fara kirkiro bid'a ta alqadar qadariyya cewa duk wani al'amari da yake faruwa a Allah maɗaukakin sarki bai san da shi ba su ne 'yan ƙadariya kenan ba fa 'yan ƙadariya ba ɗan na sha mai tamako akwai ƙadariya e ƙadariya su wannan sun fito ne tun lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin sayar na abdullahi ɗan umar e wani mutum ne a can garin basra ya ce al'amur unufun al'amura kawai faruwa suke haka kawai ba ruwan allah a ciki duk abin da kai ba ruwan allah kaga sai rushe ayar wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ce duk al'amur unuf kawai al'amura suna faruwa ne kawai ba ruwan Allah a ciki to shi wannan mutumin yana da wannan aƙidar to shi sa hadisin sai zamto hasan mala ce warawa marfu'an min hadithi ma'awiya a wannan hadisin na sai na umar an rahoto shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta hanyar ma'awiya دو أبي سفيان أخرجه أحمد إمام أحمد يقتد شو ابن ماجه لابن ماجه وقال في الزوائد ابن ماجه يقول أتكين زوائد ناسا يتي إسناده حسن إسناد سميكون قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى babban malami abu hamid al-ghazali hujjatul islam yake cewa za mu dakata ana insha Allah ta'ala saboda wannan magana ta abu hamid ita ta kai ma karshen babu saboda kan muka fara ta sai mun je karshe kuma na ga lokaci ya kawo kai zai raba mana rabe-raben wanda ake bani gida hudu sai kowa ya saurara inda zai fada shi yabo ya danganta da mutane kashi hudu ne kowane akwai inda zai fada Allah ya samu fada a cikin alkhairu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله